بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini daren hudu ga watan dulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da yammacin hudu ga watan august shekarar dubu biyu da sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin mu'ad ibn jabal da ke nan kamfa a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshadu ila sahihi al-i'tiqad war-radd ala ahli shirk wal-ilhad wallafar babban shehin malami fadilatu doktor al-allama salih ibn fauzan ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى littafin da ke karantar da mu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ababen da ya kamata mu guda waɗanda za su kai mu zuwa ga samun fushin Allah da ma rasa imanin baki ɗaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci na alkhairi ya sanya mu daga cikin bayansa na ƙwarai ya tsare mu daga aikata dukkanin wani aiki zai tasiri wajen lalata mana imaninmu muna nan ne a cikin wasu al'amura wanda wani ɓangare na mutane suke aikatawa kuma wannan abin yana daga cikin shirka babba ko kuma aiki ne wanda ke kai mutum zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah ta'ala ya mana katangar karfe gabarin shirka da shi shi yasa na sha faɗin wannan addu'ar ban sani ba ko kun rike wace addu'a ce ake rigakafin shirka da ita hmm wace addu'a ce rigakafin yin shirka eh shirka na da rigakafi yadda kasan ake jin tsoron kaf polio da zo ko ana ta rigakafi to akwai addu'ar da in dai kana yin ta in Allah ya ba za ka taɓa yin shirka da Allah ba insha Allah na'am eh to bari ka ji can ko sun ya fara kira ɗaya bayan ɗaya ne ma'adalla to kun ga yadda kuka ji matsa ya kun kawo yawwa shine mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsarin ka kada in shirka da kai kada in hada kowa da kai a wurin bauta Allah ina neman gafara cikin abin da na aikata wanda ban sani ba ka yafe ni نعم انجبه a'a ai ban faɗi ma darasi nawa bane yau ko ban faɗi ko darasi nawa bane yau to wannan shine darasin mu na 60 a cikin gyaran giyar karatun littafin insha Allah to yau zamu tashi ana uku mare yace at-tabarruk bil ashjari wal ahjari wal athari wal banayat ko wal bunayat yin neman albarka shine at-tabarruk neman albarka da bishiyoyi da duwatsu da wasu wurare da kuma gine-gine waɗannan su ma al'amura ne waɗanda suke a karan kansu ba shirka ba ne amma kuma suna kai mutane zuwa ga shirka da Allah da gwargwadon abin da mutum ya ƙudirce a zuciyarsa dangane da abin da yake neman albarka da shi ɗin malam ya ce attabarruku wattabarruku abin da ake nufi da attabarruku ma'anahu ma'anarsa talabul barakati shine neman albarka wa raja'uha da fatan samunta wa i'tiqaduha da kudirce ta a zuci fi tilkal ashiya'i a cikin waɗannan al'amura shine neman albarka ko fatan samu da kuma kudircewa a zuciya cewa wannan bishiyar duk wanda ya zo yayi kaza a jikinta to zai samu kaza wanda duk ya zo ya nemi kaza zai samu kaza ko wani dutse a ce in kawo dutse kaza kai kaza za ka samu kaza da kaza sannan da kuma al'afar su ne wurare kaman kabarbura kaman ainihin wato hubbara hubbari kamar ainihin wato wasu masallatai ko wani dutse daga cikin duwatsu wanda za ka ga ana neman ainihin wato tabarruki da wannan abu wa hukmuhu menene hukuncin sa shari'a annahu shirkun akbar neman albarkan dutse ko bishiya ko wani wuri kabari ne ko ma menene ko wani gini wannan abin shirka ce babba idan muka ce shirka babba muna nufin shirkar da giftar da mutum daga musulunci baki daya Allah ta'ala ka tsare mu li'annahu domin yadda al'amarin yake ta'alluqun ala ghairi Allah ta'alluqun ala ghairi Allah subhanahu fi husulil baraka domin rataye zuciya ne da tunani ga Allah subhanahu ga wani Allah subhanahu wata'ala wajen samun wannan albarka kun gane kuwa mutum zai makala zuciyar shi ga wannan abin ne ba da Allah ba wajen samun wannan albarka ba ku mai ba albarka sai wani sai Allah tabarakal ladhi bi yadihi mulku tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض فتبارك الله أحسن الخالقين فتع... فتبارك الله قاسنا ديوا أسكن القرآن معنا دي البركة تواتشي تألهني سبحانه وتعالى نافة عن قادر الله لها قيسي ما ليتي هكونت انت شركة شي ببا صبو دونن راتي زوجياني قوانن الله wajen samun wani albarka malaki wa ubadul authan kaga masu bautan gumaka fa innama kanu yaqulubuna albarakata minha abinda yasa suke bautawa gumakan suna bauta musu ne domin neman albarka haka ne ko baka bane dama sun ce suke ruwan sama sun ce kuma kake yin halitta sun ce suke fitar da tsirrai sun faɗi haka kun yi shiru wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna man Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaquluna man Allah قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله أو في قراءة سيقولون الله بس شيء الله kaga anan dukkanin su waɗannan sun tabbatar da wannan ashe sun sanya gunki a gaba a bauta mai cewa suke ai muna neman albarkacin gunkin ne shi gunkin ya roƙa mana a wurin Allah sai Allah maɗaukaki ya ba mu wannan abin da muke nema mun gane karatun ashe wanda ya je dafa wata bishiya ko kabarin wani shehinsa ko waliyinsa ko ya je ainihin wato dafa wani wuri da sunan neman albarka wannan kai tsaye ya nemi albarka a cikin abin da ba a neman albarka da shi ya aikata aiki irin na waɗancan mushrikan na farko wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka yi ainihin wato riƙi wasu ababen bauta ba Allah ba cewa suke ma na'buduhum gumakan nan fa ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna musu wannan bautar ne kadai saboda me su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa jama'a mun gane wannan ko Allah madaukaki sarki ya shiryar da mu fattabarruku bi quburi salihina kattabarruki billata jama'a kun ji neman tabarruki neman albarka a kabarin wani shehi ne waliyi ne annabi ne mursali annabi ne wanda yake daga cikin annabawan Allah an san kabarinsa ko kabarin wane ne kaje wannan kabarin da sunan neman albarka jama'a wannan abin da mutum yayi sunan shi mene ne shirka daidai yake da wanda ya yi tabarruki da mene allata latan nan fata alifi ne sunan Allah kun gane kuwa a madadin Allahu sai suka ce allata ma'ana ta macen Allah al'azizu mabuwayi gagar misali suka ce al'uzza ta anifi ne al'azizu ina fata an gane manata ta nifi na kalmar almannanu sunan Allah mai baiwa ka ce manata Allah ya samu gani saboda ka suna bauta musu ne dama dan su waɗannan gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah والتبرك بالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناه abin da ya sa ne ce mana billata asalin latin nan bautar aljana ce shaidaniya dan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid ibn Walid ya je ya rushe wannan gunkin na lata da ya je ya fara rushewa sai ga wata macijiya katotuwa ta fasa kai a cikin wannan gunkin ashe wata aljana ce ta ne ta zauna a cikin wajen ana bauta mata tana bayyana Khalid ibn Walid ya sare mata kai na ruwan khalidu in saifullahi maslul an gane wannan ko saboda haka sai malam yace kaga ita a shaida ma ta shaidaniya ce kenan wanda yaje kabarin wani wanda ake riya kowane ne shi yayi nemi albarka da kabarin sa waliyin sa ne shehin sa ne malamin sa ne wani mutumin kirki ne to yayi koyi ne masu bautawa lata wattabarruk bil ashjari wal ahjar wanda ko yake yin bauta ko neman albarka ga bishiyoyi da duwatsu ka tabarruki bil uzza wa mana shi kuma wannan yana neman tabarruki ne da gunkin al uzza da manata dan su duwatsu ne kawai da kata kayi aka hada aka yi su ina fata an gane wannan عن أبي واقيل الليثي رضي الله عنه أنكروا حديثي لقى أبو واقيل الليثي ألا يقارى مش يده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين من تفي تار ممكن تتار لمنظر الله صلى الله عليه وسلم زوا وجن يأتي حنين أنسى يأتي حنين كوا أم يأتي نيوان أكيد شاك أشا مسلمين أنغانا أنكو to an tafi ta wannan yaƙi wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr a lokacin muna sababbin barin kafirci ma'ana muna barin kafirci muna shigowa musulunci kenan kawai sai aka ce mana a zo a tafi jihadi wa yaƙin hunaini mu ma sai muka ɗauki makaman mu kama hanya to kaga mutumin da ya yi imani a yanzu bai riga ya tsotso daga tsotsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dole sai an same shi da wani dan sirki na maguzanci a tare da shi haka ne ko baka bane haka ne ko a sunna ce wanda bai riga ya dan shigo an dan fara dafa shi ba to za ka ga ana dan samun matsaloli a tare da shi haka ne ko baka bane dan haka sai ka ga ana an samun taraliya da shi to anan yace a lokacin muna farkon barin kafirci kenan mun shigo addinin musulunci Allahu akbar walil mushrikeena sidratan su ko mushrikai suna da wata bishiyar ainihin wato magariya yaqufuna indaha suna zuwa su tsuguna a jikin wannan bishiya ta magariya wa yanuquna biha aslihatahum sai su rataye ta kubbansu a jikin wannan bishiya da sunan cewa wannan bishiyar ce za ta ba su sa'a ta kubban nan nasu idan suka fita da su wajen yaƙi za su yi nasara a wannan lokacin kenan su mushrikai sun saba suna yin wannan shi ke ba da labari cewa alhali mushrikai su suna da wata bishiyar magariya wacce suke rataye ta kubbansu a jiki suna tsugunawa a jikin wannan domin neman albarkacinta yuqadu laha dhatu anwadin ana ce wannan ainihin wato bishiyar magariya din zatu anwadin ma'ana ma'aboci rataya famararna bi sidratin sai muka je muna cikin tafiya ba fa ita bishiyar bace wancan kawai sai muka kamo hanya muna tafiya sai muka wuce wata bishiyar magariya akan hanya fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah اجعل لنا ذات اجعل لنا ذات انواط كما له ذات انواط يا من الله ka samu wata bishiya mana da mu ma za mu ma abociyar rataya da za mu rika rataye ta kubba mu muna neman albarkacinta da kuma sa'a kamar yadda su ma mushrikai suke da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahu akbar haka aikin abu ya baka mamaki baka ce kutumar a a'a ba maganan kut ai ba wannan kalmar ina fata an gane ko a ce babbab eh aike gasu nan dai daban-daban ko a ce kutuma ko gashi nan dai daban-daban har ce ta magudanci da aka saba ana yi tun da kuma da ke mu yanzu yaran yanzu ne musan wannan nan ba muna dai ana hikaitowa ana kuma yi muna gani amma mu ba mu yi insha Allah ko ku tunda mu a idara aka haife mu sai alaji dai sun bi mu sani irin wannan inda aka fito din su ne da zuwa idara Allah ya sa ku dace manzo Allah ya ce Allahu akbar ce Allah shine mafi girma innaha sunan ai wannan abin da kuka faɗa innaha sunan sunna ce ɗabi'a ce hali ne na waɗanda dama suke da sofanin shirka a tare da su ƙultum wallabi ba wallari na su biye ne kun faɗi wannan na rantse da wanda rina ke hannunsa kama ƙalat banu isra'ila da musa kun faɗi wannan zance ne kamar yadda banu isra'ila suka yi wa annabi musa alaihi salam suka ce da shi mene ne ij'al lana ilahan kama lahum aliha dan Musa kaɗan sanya mana wani gunki mana mu dan rika bauta mai kamar yadda su ma waɗannan mutane suke da gunki qala innakum qaumun tajhalun annabi Musa ya ce tuk ku ku mutane da kuke fama da cutar jahilci latarkabunna sunana man kana qablakum manzo Allah ce lallai sai kun dinga hawa hanyar waɗanda suka gabace ku za a samu su daga cikin al'ummar musulmi sun dinga hawa ko sun dinga bibiyar hanyoyin waɗanda suka wuce a baya kaga ai mutanen annabi Musa ne ka duba fa irin taraliyar da aka yi Fir'auna ya zo ya dinga maganan kaza da kaza ya ce ni ne ubangiji ni ne nan Allah ya kuna matsayin manzo Fir'auna ya ce o kajin makaryaci shi da ɗan uwansa ba nan muka raine ka ba kana cikin maɗangan ƙanyinka da kai ka zauna a cikin tsawon shekaru ka aikata aika aikar da ka aikata ka tsere a lokacin kana cikin kafirai sannan yau ka dawo kuma ka ce mana wai kai manzo ne Allah ya aiko ka ƙaryar banza cha ni na gudu ne daga cikinku yayin da na ji tsoronku a cikin hanya ta ta gudu sai ubangiji na yi min baiwa sai ya sanya ni daga cikin manzanni ce to yanzu wannan ni'imar da Allah ta'ala yi min ita ce nan kake goranta min saboda ka bautar da banu isra'ilawa Allah kuma ya ce a saki banu isra'ilawa tare da ni firana ce kai musa wai wane ne wa ubangijin halittu ne ya ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu in dai kun kasance masu yaƙini game da wannan sai fir'aun ya kalli da kusa da sha wai ba ku jin shi ne sai ce eh ubangijinka ubangijinku da iyayenku na baya duk shi ne nan dai ubangijina fir'aun ya kalla ya ce kai lallai ina ganin dai wannan manzon da aka aiko muku da shi mahaukaci ne to nan ne annabi musa ya kasa hakuri shi ma sai da ɗan rama ce eh ubangijin mafitar rana da mafaɗarta ne in dai ku masu hankali ne shi ma sai rama ku bai rama ba eh mana ba ni ne mahaukacin ba ku ne mahaukata saboda ubangijin da yake da mahudar rana da mafaɗarta shi ne ubangijina in kuntum ta'aqiluna sai fir'auna aka fara baje kunji kuma to idan fa ka riƙi wani abin bauta ba ni ba zan sanya ka daga cikin 'yan bursuna kito ba na zo maka da wani abu da ke bayyana cewa ni manzo ba ne ce ka zo da shi wani in kai mai gaskiya ne Allah Musa ya jefa sandarsa kawai sai gashi ta zama ta zama katuwan kuburcin maciji katu Fir'auna aka juya shi da mutanensa oh lalle wannan ƙwararren masanin sihiri ne ikon Allah kun ga wai sanda ta kan macijiya oh wannan ƙwararren su tsamatsafi ne aka dinga taraliya fa aka gama aka biyo su fa atba'uhum mushrikin Allah ya ce annabi Musa ka kwashi banu Isra'ilawa cikin dare ku fita daga wannan garin kuna zuwa ku je ku haye tekun Maliya ya kwashi mutane kakaf gari ya fara wayewa rana ta fara lokowa bayin da suka samu musu ayyuka a gaba a ko ɗaya ba ina suke ne aka ce ai annabi Musa ya kwashe cikin dare sun fita Fir'auna ya ce to jama'a a shirya a taho mu tafi an taho kenan an zo bakin gaba mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakuna suka hango kura ta tirnike sama dawaki na tahowa a su kwane ga sojoji zabaniyawan Fir'auna mutanen annabi suka ce shikenan an ishe mu an cin mana an ishe mu shikenan za mu kuma cin azaba annabi Musa ya ce ina ai a tare da ni akwai ubangiji na zai shirye da ni aka yi masa wahayi aka ce dauki sannan ka bugi wannan tekun yana dukan tekun sai ga tekun ya tsage biyu kowane bangare ya zama kaman daskararren dutse hanyar cikin kuma ta kafe ta bushe ba maganar laka sun shiga kenan waɗancan suna tahowa su kuma waɗannan sun shiga na ƙarshe daga cikin mutanen annabi Musa ya gama fita kenan na ƙarshen kuma sojin Fir'auna shi kuma ya gama shigewa ruwan kenan Fir'auna yana zuwa aka lura aka ce ahabawa ban faɗa muku ba ban faɗa muku ba ana rabbukumul a'la a bakin ruwan fa ni ne nan ubangijin kuma fi girman kun ga ina zuwa ce kuma ya san Allah kawai ya gudu na wata an gane wannan ana shiga teku ko sai Allah ya ce ya ce wa teku to haɗe shi kenan fir'aun da shi ne mutanensa aka gama suna haurawa daga nan fa daga nan inda aka gama wannan fa suna kallon fir'auna da mutanensa sun halaka suna kallon su igiyar ruwa na juya su suna mutuwa a ciki tun daga na farkon sa na ƙarshen su amma ana haurawa kan tudu suka je wajen wasu mutane kan'aniyun suka samu mutane suna bautan gumaka ta ce annabi musa a ɗan samun wani ɗan gunki mana murka bauta mai kamar yadda waɗanda suke da gunki yanzu nan fa Allah ya tsirtar da su fa haka Allah ya bada labarin a sufar araf wajawazna bi bani isra'il al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ku duba wannan abin fa jama'a ashe kaga mushriki fa mushriki ne no going back shi yasa Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ba za su yi imani ba koda kana kwaɗayin haka a gaba Allah ya ƙara tona mutane asiri yake kai wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna mafi yawan mutane ba sa taɓa yin imani face suna masu yin shirka da Allah haka lamarin yake aiko Allah ta'ala ya tsare mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to lalle za ku dinga bibiyar hanyar sunnan anan ma'ana hanya ai at-tariqa bima tariqata man kana qablakum za ku dinga bibiyar hanyar waɗanda suka zo gabanin ku daga cikin yahudawa da kiristoci kuma kuna kokarin komawa zuwa ga shirka bayan kun yi imani dan su ma kan suka yi Allah ta'ala ya kiyashe mu zaka jama'a neman albarka a wajen wani kabari ko wata bishiya ko wani abu ba shi da amfani sayyidina umar al-faruq radiyallahu anhu ya je wajen aikin hajji ya kalli hajar al-aswad wanda ke manna jikin ka'aba shi wallahi ni dai na san kai din nan dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa wallahi da ba dan na ga manzon Allah yana sumbantar ka ba da ban sumbace ka ba to na amfani zai samu amma ya gama Allah ya sumbace shi a matsayin ibada shi ma sai yake sumbace shi amma yau za ga an je makka ana ta kokawa wani fatan sama ya zai shafi jikin ka'aba ne wani kuma an ce mishi ai in dai ka tsara jikin ka'aban nan ai shi kenan shi yasa wani dukkan mutsin da za a dinga ya dinga tsalle ke dan ya ya tsalle hauka sama mutane ya je sai ya dafa ce yawwa alhamdulillah dinga guggugawa a jiki eh an samu albarka eh ina albarka a cikin wannan lakin Allah ne mai albarka ne amma Allah bai so a dangwali jikin ɗakin a taɓa jiki don gini ne ko ba gini ba ne gini ne da ake yi da tubali na ƙasa kuma aka yi Allah ya sa a yi to shin ɗakin ka'aban nan da ake zagayawa jama'a shin ɗakin ake bautawa ko ubangijin ɗakin kaga shi ba ɗaki kake ko ɗaki kake bautawa wa kake bautawa kai kana bin umarnin Allah yana mene na zagaya ko ka taɓa jin manzo Allah ya je ya dingwali cikin ɗakin Ka'aba ya shafa a jikinsa cewa ya samu albarka sahabbai fa tabi'ai fa amma mun yi imani cewa mai albarka ne ɗakin inna awwala baitin وضع للناس للذي ببكة مباركا ألا تبتد البركة ما وهدى للعالمين لكن فرقو دا ألا يفارق جناوا الدنيا شيني لكن دكي غرم مكة مي البركة كاجي غرم ما مي البركة شي كان سا تتنى غرم مي البركة يكا يكا سامو جنان جنان غرم كدك رنبوما كان يما البركة an gane wannan ba da yi wanda zai wannan mai hankali mun gane wannan ko jama'a don haka babu shakka waɗannan ababe jama'a sai an cewa ya karantar da mutane ana fahimtar da su wani kuma bokansa ne zai ba shi sa'a ce mar aibin da muke so kawai in ka ji aikin hajjin nan ka je ka yanko mana yadin da shi ɗakin ka'aba ana yi wallahi ana yi wani kawai in ya je da reza shi yana zuwa yana wannan shafawan yana runguman nan kawai yana yin haka sai ya sa hannu sai ya dan yanka sai ya rike gaba abin shi bokan shi ne ba shi sa'a kaga wannan khasarar duniya wal akhirah yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i labisa al mawla wa labisa al ashir yana kirayan wanda cutarwansa yafi kusa sama da amfanarwansa Allah ce tirda majibinci tirda abokin zama irin waɗanda ake rika a matsayin wasu waɗanda ba Allah ba shi yasa sai na Umar radiyallahu anhu wannan bishiyar da aka yi sulhu Hudaybiya a ƙarƙashin ta wanda Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara wannan bishiyar sai daga baya sai mutane suka fara zuwa kwasna rungumar ta sanin albarka wani ya je ya kare icen ta kawai ya gatsa a bakinsa da sunan ko ya ce ce zai nemi albarka sai na Umar ya zo ce a haka ne a sare ta yasa ka sare bishiyar to katako ne kawai shin bishiyar ce ta sa aka samu albarkan ko ko Allah ne ya so ya saukar da albarkan da ba bishiyar ma ba za a samu albarkan a wurin ba mun gane karatun jama'a to shi yasa duk abin da za ka riƙa shi yasa kullum musulunci ke jan mutane zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da karkacewa dukkanin wani abu wanda zai ja mutum zuwa ga shirka da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya tsare mana imanin wannan hadisi rawahu tirmidhi wa sahhahahu imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi ya fita da shi a lamban hadisi na 2180 imam ahmad a 2100 da talatin da tara a dubu ashirin da ɗaya da ɗari uku da casa'in ya fitar da shi a cikin musnadil ansari radiyallahu anhu imam albani kuma inganta wannan hadithi a cikin silsilatul hadithu sahiha labban hadithi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas kenan hadithi ne ingantacce za ka jama'a ba a neman albarka a wajen wata bishiya ko wani katako ko wani dutse ko wani wuri ko wani kabari ko wani wuri makamancin wannan ina ganin wani ran nan an ɗauko su a inda suke zuwa mini majalita kaulaha ko ina zuwa cewa ya kai ya ya kai shehi a taimaka mana bana ma mun zo a sanya mana albarka a iliminmu da karatunmu a ba mu sa'ancin jarrabawa a yi mana kaza a yi mana kaza da hausa yake yi ballantana ka ce da kanuri yake ba zan gane ba ko ila turanci ne yaren da ban iya ba ba kuma larabci yake ba hausa yake yare na ina ganin da yau kullum kun gani wani abu ne ya ta yawo a media facebook ne whatsapp ne da sauran hanyoyin sada zumunta na zamani to eh to kunji wa shahida shahidun min ahliha kaga wannan riwaya ne ma zan yi ta daga gare ka zan ce na ji a yana mallon a ba ka bi shi ba wannan wannan mushriki ba ka bi shi ba yawa kun gani ko da yawan ababen nan fa ana faɗa wani zai gani kaman wasa ne kila wani suke ji ba su ji ba ko ya ce ne shi ya gani waɗanda masu tafiya kai ziyara kabarin shehinsu ana tafiya ce musu to kada a je a yi wannan ziyara da jahilci ga abin da ake yin an je ana yin tahiya ne in aka tahiya a wajen za a ce ayyuhan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai a ce assalamu alayka sai a faɗi sunan waliyin a wajen ba zan faɗi sunan ba in an faɗa zuwa ƙarshe aka gama ba za a faɗi sunan annabi ba daga nan sai kuma mutum ya roƙi abin da yake so to wai da yayin da mutum wani tahiyar shi wannan waliyin zai zau zai tashi da cikin kabarinsa kowa ya gani oho ya zauna sai ka faɗi buƙatun da kake nema amma fa ka fi roƙon lahira ba laifi kayan roƙon duniya ko da ya kaɗanci haka ne na fata gane wannan saboda in ma bukatar dai bata biya ba damuwa kai kana sa za ka samu lahira a can ma'ana ka halaka duniya har ka mutu kana sa rai shi zai tsaya maka a lahira dan banza sai an zo ka zo ka ga shi ma yana fama da kansa eh ana neman shi shi ma yana neman wani kaga an samu matsala haka za a yi ta ya kiyama ba ka Allah ya ba mu labari ba ko kun manta ne wa yau nahshuruhum jami'an ranar da za mu tashe su baki ɗaya thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce waɗanda suka yi shirka makanakum antum wa shurakaukum ku zo nan ku tsaya ku da waɗanda kuke shirka kuke haɗan da su fa zayyalna bainahum sai mu rabe tsakanin su wa qala shurakauhum waɗanda ake yi kai sai wallahi ma kanu iyana ya'buduna Allah wallahi ba muske bautawa ba mu ba mu ce su bauta mana ba a wani Allah ya ce wa menene wa qila wa qila du'u shuraka'akum ce to ku kirayi waɗanda kuke haɗa da su din fada'awhum iz kirayi su falam yastajibu lahum ba za kuma su amsa musu ba wa ra'aw al'azab gashi suna ganin azaba baro baro Allah ce law annahum kanu yahtadun ina ma da sun kasance suna shirya ma'ana ba za su taɓa shirya zuwa ga hanya madaidaiciya ba wato in ka kana karanta alƙur'ani ya tadabburi jama'a wallahi a duniyan nan ba wata ni'ima da Allah zai maka a matsayinka na musulmi kamar ni'imar ya baka fahimtar littafin alƙur'ani kana karantawa kana sanin ma'anar wallahi jama'a ƙur'ani yana da daɗi yana da ɗanɗano an gane wannan ko yana da daɗi ƙwarai da gaske duk abin da aka faɗa sai ga ayoyi na suna ta bayani a kai amma mutum bai sani ba sai ya yi tsawon dunkum in an ce a zo a zauna a wurin karatu ba za a zauna ba abin da ya bani mamaki ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin ɗan gani kashenin sunna ne wai bai san tarihin muhammad ibn abdul wahab ba bai san me yasa ake cewa in izara wahabiyawa ba ya zo yana tambaya to yanzu an tambaye ni in ce me saboda Allah wannan ba abin kunya bane ila ai samun irin shi a nan inda muke zaune watakila wanda bai san tarihin Muhammad ibn Abdul Wahhab ba da kuma dalilin da yasa ake ce ma ɗan izala wahabiyawa ila wani bai sani ba a na kaskin mu nan ko tama me amfanin haka ma'ana kai kana addini ma baka san me kake ba kuma an yi magana ku ta zafin kai ku ne ɗan zafin kai shi yasa ku ta ɗaukar kaula sun kuna tsaura mutane ba tare da haƙƙi ba eh to jahilci ya muku yawa hanyar farko da shaidan yake bi yake shiga wa ɗan adam ya batar da shi shine hanyar jahilci wallahi hanyar farko kenan jahilci don wanda ya san allansa ya san annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san abin da suka yi umarni da ababen da suka hana da irin musibar da za a tarar an saba musu zai dai saba wa Allah ba zai yadda ba lashi kyauta jahilci dai ba kyau ina ganin mu rufe wannan babu ku rabi'an sai na hudu a sihiru tsafi tsafi tsafi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke shirka ne ko kuma ya zama akwai nau'in sihirin da shi hanya ce da ke kai mutum zuwa ga shirka da Allah ina fata an gane wannan to bari mu je malam ya ce asihiru abin da ake nufi da ainihin wato sihiri ibaratun kaman ka ce fassara ne ko ma'ana ne na me amma khafiya na dukkanin wani abu wanda ya ɓuya wa laqufa sababuhu ya zama kuma dalilin aukuwan wannan abin shi ma ya ɓuya ko kuma ya zama wani abu ne wanda yake mai laushin da ba za a iya ganowa ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a malamai suna da maganganu da yawa akan abin da ya shafi sihiri amma ba wani ba da maganan sihirin tukuna mu kai ƙarshe ko ƙila za mu iya kaiwa ƙarshe ko sun miya sihiran an sanya masa suna sihiri wannan ma'ana shi ta lugha aka ce as-sihru ana nufin dukkanin wani abu wanda yake boyayye dan ka taba ganin sihiri na tafiya da kafansa ashe wani abu ne wanda yake boyayye amma kuma yana da haƙiƙa ko bai da shi yana da shi summiya sihran an ambace shi da suna sihiri ne li'annahu yahsul bi umurin khafiyya saboda yana aukuwa ne da wasu al'amura ɓoyayyu la tudraku bil absar wanda ba a iya gani da ido wa hiya ibaratun an azaim wa ruqa fassara ne ko ma'ana ce ta azaim me azaim dukkanin wasu surkulli me surkulli kun yi shiru yawwa dan da yawan musulmi surkulli ba aka ce surkulli shine wata magana ce ko wani zance ne wanda ba iya gane farkon sa ko tushen ko gindin sa ina fata an gane kuma yawanci kaje din boka zaka suna wannan abu kaje ne a tar kuma tar kuma ta fara fara mun ya tima eh a zaka yana suna ta wasu abubuwa kamar suke a shiri ba na taba gani wani a zahiri amma muna gani dai a shiri ko ana kwatanta irin wani da bokayen suke yi amma dai haka suke yi an gani ko kuma ya zama ma'ana azaim wasu irin kalmomi ne da ake rubutawa wasu da ba su da ma'ana wanda ya rubuta su shi kaɗai zai iya gane ma'anarsu surkulle ke an gani to ma'ana ce ta surkulle wa ruƙa da wasu ainihin wato da wasu irin zaurance wa kalamun ya takallamu bihi da wani irin wani irin zance da ake magana da shi wa audiyatun da wasu wa adwiyatun da wasu magunguna itatuwa garurrukan magunguna wa tadkhinat da kuma hayaki hayaki hayaki din da ka sani ana yi ai akwai shaydanu ko ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان cikin sihirin nan akwai wanda ke yin tasiri wajen cutar da zuciyar ɗan adam da kuma jikinsa fayamrudu sai ya sanya wa mutum rashin lafiya wa yaqtulu yana iya kashe mutum wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi yana iya rabewa tsakanin wa tsakanin mata da miji wa ta'thiruhu bi idnillahi kauni alqadari kuma tasirin sihiri jama'a yana tasiri ne da izinin Allah alkauni wanda Allah ya halicce tsarin rayuwa ta kasance a kai alƙadari wanda kuma Allah ya ƙaddara aukuwansa na fata an gane da ka sihiri gaskiya ne jama'a ƙarya ne da wani cewa tsafi gaskiya mai shi a'a tsafi gaskiya ne amma ba na mai shin ba tsafi gaskiya ne a wurin duk mumini ne ba gane zancen na ba ba wai kai ka yaji da sihirin ka yi ba amma sihirin menene shi gaskiya ne ana yi kuma yana kama kuma yana ci ina fata an gane wannan dan Allah ya labarta mana a cikin Qur'ani wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaymana wama kafara sulaymanu walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما رمت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كاجي عند أكذو وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سورة كثير قسكياني إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قاشنا سحر النبي صلى الله عليه وسلم أحد اليهود كبا إباه ɗaya daga cikin yahudawa ya manzo Allah sihiri kuma sihirin ya tasiri a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ka sihiri gaskiya ne jama'a kuma yana kamawa idan an yi amma mu sani kafirci ne arnanci ne maguzanci ne duk mai sihiri arne ne duk mai sihiri kafiri ne da nasun alƙur'ani kuma ƙur'ani ya ce wa la yi fulihu sa'iru haifu a ta duk ta inda matsafi ya zo ba zai taɓa rabota ba a duniyarsa lahiransa a duniya ya ƙare a wulaƙanci a tozarce a lahira kuma ya ƙare a wutar jahannama khalidi na fiya abadan a wani wurin Allah ce wa la yi fulihu sa'irun ma jitin bi sihir inna Allah sayubutilu inna Allah la yuslihu amal mufsidin saboda haka sihiri jama'a gaskiya ne ya tabbata cewa ana yi amma kuma kafirci to kila wani ya ce to kuma dan me Allah ya daki sihiri bayan ya san cewa zai zama mai cutarwa ga mutane kila ne wani tunanin ko to kuma Allah ba mugu bane ko Allah mugu ne eh Allah ba mugu bane duk abin da kaga Allah ya yi to ya sanya wannan ya zama jarrabawa ne ga mutane shi yasa a aya sihir ma me yace eh fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum sannan wa laqad 'alimu sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sayi sihiri ko tsafi ko maita ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabu a lahira billahi alladhi ba shi ba rabu abin da zai baka mamaki a yau wasu matsafan yanzu limamai ne akwai ko babu zaga mutum matsafi ne an san yana tsafin in an tashi ma za a je a jojin malam wani kaza ne ya bata mashin din shi aka sace a ce mu jojin malam wani ai shi zai duba mana za a gano da mashin take kaga wannan boka ne ba malam yi bane da kaji an ce a jojin wani daga ranar in ma sallah kake bin shi ka je ka fara sace ta imana ka je ka fara sakiya ka kirga ta shekara nawa ka bi shi karama imana ballantana a zo sallar gawa inda ake sa ran a sanya a samar wa mutum rahama a zo a sa boka a gaba a sa ra'asul kufuri shi ne mai yin addu'ar Allah ya ce wa ma'adu du'a'ul kafiri ne illa fi dalal addu'an kafiri arni ba ta zama ko cikin kawai ba sai cikin bata ma'ana tarkacen banza ne ba shi da amfani addu'a ko ya yi ma Allah ba zai karɓa ba kaga an samu matsala shi yasa ake san in mutum ya mutu a neman wasu tauhidi in dan wanka ne kai masa gata in ka sa kwani boka a ungoku ya kasa ya tsare yana yawan mutane sallah to kai kada akan uwarka kada akan mahaifinka in ya mutu ka tsaya tsayin daga ka yi jan ido in ma ran za ka ɓata da kowa ne ka ɓata da kowa in an gama a zuwa shirya koko yi ya ji kana gani malam wani mushirki ya zo ya hau kan babanka ta shi zai masalla to ina ga ta yin sallah me ga ta yin sallah ba jama'a na haka kun ji to wannan tasirin sihiri jama'a yana faruwa ne da me bi iznillahi alkauni alqadari da izinin Allah alkauni wanda ya halicci rayuwar akai alqadari wanda kuma Allah ya kaddara aukuwansa amma Allah ya kaddara wannan ne saboda wata hikima daga gare shi wani shi da ma bai san lahira duniya ne kai a gaban shi gashi nan asiri masu zuwa aikin hajji ma Allah ya bayyana wasu hajijiya suke zuwa akwai masu zuwa hajji akwai masu zuwa hajijiya in ka je kan dutsen arafa musamman bakakken mutane sun fi kwayin kashi a nan wani bukansa ya ce masa ai abin da za a yi a kan dutsen arafa ne ya samu yi kashi a wajen in ya dawo zai a wanda suka ji suna faɗa mana cewa ana ganin kashi a wajen kuma mafi yawan masu yin wannan bakakken mutane ne da su wajen tura ba su da irin waɗannan bokayen in ka ji ƙasashen larabawa mafi yawan bokayen su hausawa ne na fata an gane eh mafi yawan matsafan nasu hausawa ne zaka ji rabe ko kuma ce 'yan najeriya daga cikin kanuri ne daga cikin yarbawa ne daga cikin zazzagawa ne daga cikin kanawa ne duk gasu nan akwai wanda na taba gani an kama shi a airport a dubai da waɗannan kayayyakin tsafin ballarwa mai taɓa ce wannan menene kuma shi ai wannan wani abu ne wanda suke ɗan yin amfani da shi suke ɗan samun addu'o'i suke ce to ya addu'a ta saba wannan ga ƙur'ani ga hadisi aka ƙwace kayan aka ƙona aka sako shi a gidi ka ce koma garinku ɗan banza koko to ya annoba ne boka a ƙasar saudiya jama'a akwai wizara da aka nada musamman ta al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar suna bibiyan duk inda akwai wani boka suna kama shi na kashe shi billahi duk wanda yazo hana inda ya boka ne shi kwanan shi ya kare sai dai in ya tuba taubatan nasuha ya watsar ya daina kaga nan kuma illa man taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم أما فبا أكاما شينا إيبا إن أن كاما شينا يتي ناتوبا با وأنن توبا يتوبا تكاني شيدا الله تكون أباشي أدن كوانا شي يتوبا زواغ الله يتي يا دينا sannan sai a kare marwiya saboda ya haɗa ubangijinsa lami lafiya yawan ba kashe shi ba wani ya ga izina a yin da ana karɓar tuban kowa to wani ana kama shi wallahi na tuba akwai wani documentary da nake da shi na kasar Saudiya har irin yanayin yadda suke kulla sihirin sai da aka nuna saboda ka inda zan zo ina kwatanta muku wasu abubuwa da bokaye suke za ku sha mamaki amma ni ma din ba na je bane an yi ko na koyi bokanci ba a'a na gani ne an yi a gaba na ga abin da kuma aka yi akwai bokan da in ya zo zai sa wata jar riga zai ɗauka ya sa sai ya ɗauka wata bulala ya dinga zana jikin shi tukuna ya dinga zana jikin shi sannan aljanin ya zo wannan shine bautan da yake wa shaidani shi sa ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai tara matsafa cikin mutane da aljannu a gaba ɗaya daga baya a sasu a cikin wutar jahannama wajiba mu ayar ga arramomi a ba mu wannan ayar in ba ku hint in haska ayar tana nan a cikin suratul an'ami tana cikin izu na nawa tana cikin izu na biyu a cikin sura ba zan faɗi shafi nawa a cikin suran ba saboda za a yi saurin ganowa amma shafin da yana ɓangaren hagu ne kuma aya tana kusa da ƙasan shafi ne a na'am na'am barakallahu fika eh wannan ya kai arramma wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tara su zai tara halittu baki daya sai ce ya ma'asharal jin ya ku taron aljannu qad istakthartum min alins kun yawaita mabiya daga cikin mutane wa qala awliya'uhum min alins sai majibintan aljanu daga cikin mutane sai rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah sashi mu fa yaji yadda sashi dadi mu mun neme su sun biya mana bukata mu ma mun musu abin da suke so wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana har muka iso iyaka adadin lokacin da ka dan yanka mana a duniya قال النار مثواكم خالدين فيها ceto wuta ce makomarku kuma za ku dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai dai ga wanda Allah ya so wanda ba tsafin yayi ba inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne ko masani ne ka gane Allah ta'ala ya riga ya ga mene ne ya gama zance kenan kaga da da shi shedanin da bokan da shi dan duban da shedanin da ke musu wannan aikin da suna ina Allah ta'ala ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wutar illa ma sha Allah sai dai fa gurgurdan abin da Allah ta'ala ya so wasu malamai ka ce wannan ba ana maganar su bane ana maganar masu saɓan Allah ya daga cikin bayan Allah mummune ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tare mana imanin ina ganin sai mu dakata a nan in mun zo sati mai zuwa insha Allah ta'ala ai sati mai zuwa ba karatu ranar sallah ce ran sallah wa zai ma karatu ana can ana cin nama eh ana can ana cin nama malamar kuma kun zo ka tsira goni Allah ya sa mu dace jama'a kada a manta da ayyukan alkhairi da ake yi wannan kwanaki kada mu sakaci kwanakin su wuce ba tare da mun yi wani abu na alkhairi ba mu yawaita yin azumi a kwanakin gwargwadon abin da zamu iya mu yawaita tilawan alqur'ani sada zumunci kyauta sadaka da duk abin da muka sani zamu nemi kusancin Allah da shi Allah ta'ala ya fi son aikin alheri a wannan kwanaki Allah ta'ala ya datar da mu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ya rabbana ya man khalaqtana wa razaqtana wa ahsanta ilayna ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإيمان وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته